رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويغفر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana da mace ne da za a yi daren litinin daren biyar ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai wacce ce daidai da ainihin wato ashirin da tara da watan shida shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wanda masallaci ne albarka masallacin juma'a na jarar qur'ani da ke nan ganyen wuda saminaka muna ci gaba da karatu a littafin al-irshadu ila sahihi al-i'tiqad wa qurbu ala ahli shirk wal ilhad na fadilat al-allama صالح ابن فوزان فوزان حفظه الله تعالى ورعاه wannan shi ne darasin mu na ɗari da sittin da uku a cikin jerin yarkar wannan littafi idan jama'a su yi su manta ba a darasin mu da ya gabata mun tattauna mun fara tattaunawa ne dangane da al'amari na biyu ɗari biyu da sittin da biyu an gani a nawar kenan malin yana mana bayani da gaida abu na biyu shine al-imanu bil yawmil akhir imani da rana ta ƙarshe da cikin rukunin imani guda nawa guda shida al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir kun ga abin ce muna kan nabiyar al-imanu bil yawmil akhir Allah madaukakin sarki ya samu ya shi. To mun fara batu dangane da imani da rana ta ƙarshe, wata shi ne ce ranar alƙiyama Allah ka samu ji alƙa. Malin ya shiga da cewa bayan ya fara kawo mana a bayanai dangane da abin da ya shafi ainihin wato tashin alƙiyama. Kuma cikin mutane an tafi kashin biyu ne. القرآن يشمل فريق في الجنة وفريق في السعير ولبنجر المتاني يسلمتو ين الجنة ألا تكامل الشكي وسكم سنة مدن سعيرة وتاني بلبل بلائي شي ألا تكامل sannan a wannan rana ce Allah zai tsayar da adalci a tsakanin bayi Allah baya zalunci kuma bai bari a zalunci kowa don haka a wannan ranar Allah ne za a sanya ma'aunai na adalci ba za a zalunci kowace rai da komai ba idan aikin alheri da mutum ya aikata ko da da wayar kumayya ne Allah ne za a zo da ita a wannan rana Allah ce mun ki san mutum masu hisabi a wannan rana Allah ka sani da kyawun da shi Allah ka mu'amalan shi mu da farlaka da rahmaka ya Allah Allah kada ka yi mana mu'amala irin ta adalci Allah ka sani mana imani Allah ya fahimce ni in ka ce Allah ya maka adalci ka zaka an gane wannan amma idan Allah ya maka rahama sai zaka aljanna dan kamar yadda manzon Allah ya faɗa ni cikin ku babu wanda aikinsa zai mar tasiri kadai wajen shiga aljanna sai dai idan Allah ya lullube mutum da fallin rahamarsa an gane wannan shi yasa kai ma a rayuwar duniya kada ka fito mai adalci irin ta 'yan boko irin adalci da in an yi ma kai ba za ka ji daɗi ba ko ko irin adalcin mata Allah ka sani mana imani malin ya ce wadawatan yadkhulu al-iman ma'a al-iman billah wani lokaci alqur'ani yana ambatan waɗannan rukunai gaba ɗayan su guda shida kamar yadda ya zo hadisin Umar al-Khattabi Allah ya ƙara mishi yadda wani lokaci kuma Allah yana ambatan imani ne ma'al imani billah tare da imani da Allah kenan imani da Allah shi yake sa a yi imani da yaushe rana ta ƙarshe kenan zai wahala ka sami mutumin da bai yi imani da Allah ba amma kuma ya yi imani da rana ta ƙarshe dan rana ta wace ce ta Allah ce jama'a mun gane wannan kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya ce قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كياكي وتندع باسا إيماني دا الله كما باسا إيماني دا والنرانا تكرشي كذا الله في قواما إيماني دا كما إيماني دا رانا تكرشي أشي كابن كسامي إيماني كيزا متبتشي سيكاي إيماني دا والنرانا تكرشي وقال تعالى هكذا ألا ملوكيش يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكيمان لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كذا كباتا كذا كلالا تصدقوني كنت بكبين كبايروا تهنير قولي دقوتي ترى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كما ولن لك الشر دوكي ينسى don mutane su gani da ido kawai su gaba ba wala yu'minu billahi wal yawmil akhir ba ya yi imani da Allah da kuma yaushe rana ta ƙarshe Allahu akbar jama'a kun ji ba ya yi imani da yaushe rana ta ƙarshe a shi kaga imani da Allah shi ne kai zuwa imani da rana ta ƙarshe me yasa baya imani da rana ta ƙarshe kun shiru me yasa ka ce mai yin mu mutane gori da cutarwa dan ya musu kyauta ko ya ba su sadaka aka ce baya yin imani da Allah da rana ta ƙarshe na a saboda baya fatan samun wani sakamako a wurin Allah ina ba kan gane wannan sannan abu na ƙarshe shine baya jin baya jin tsoron azabar Allah wacce ta kame shi a wannan rana abubuwa ne guda biyu dan duk inda Allah ya kawo batu nan gane da abin da ya shafi imani sakamako a ranar kiyama to sai kawo maka waɗannan abubuwan guda biyu an gane wannan Allah ya samu dace Allah ta'ala ya ce ولا يؤمن بالله واليوم الآخر بايا إيمان لعله لكم رانا تكرشي وقد سمى الله هذا اليوم هذا اليوم بعدة أسماء حقيقة ألا ملوكتين تركي يا كرا ون سونا ون لاهرة لاهرة سونا يما سيوا تنويها بشأنه سبو لألا ملوكتين تركي ينا ونن don ya girmama mana sha'anin wannan rana wa tanbihan lil ibad domin ya fadakar da bayi li yakhafu minhu dan su tsora sha'anin fa sammahu yawm al akhir sai ya sanya wannan rana suna da rana ta karshe لأنه بعد الدنيا وليس بعده يوم غيره سبدا ita ce ranar da take bayan ranar duniya amma babu wata ranar bayan ranar lahira ko duk wanda ya mutu ya nufi na ya kama hanyar tafiya lahira sannan ita kuma lahira bayan ita akwai wata ranar babu shi ya sa masu kyarata suna wata suna yawon ahu ranar ta ƙarshe wacce babu wata rana a bayansa wa zammahu yawmal qiyama Allah ya ambaci wannan su wannan rana da sunan ranar alqiyama saboda ne liqiyamin nasi fihi rabbih ko liqiyamin nasu fihi rabbih saboda a cikin wannan rana ce mutane ke tsayuwa a gaba ga Allah ba magana ko ina gari shi kai wallahi na gani sai wannan ya min ya bari ya dan sami inuwa huta ba maganar hutu ba maganar zama yau akan ma ne zaka ga wannan eh ranar da duwatsu da kake gani za ka nemi dutse ne ka zauna misali to dutsen nan zai zama yadda ka san kaɓaɓɓiyar gashi tumaki haka duwatsu ke zama zai yi wuce ƙarfin da har za ka iya zauna a kai ba zai yi ba Allah ka tsare mana imanin so a wannan rana mutane suna tsayuwa gaba ga ubangijinsu wa sammahu waqi'a sannan Allah ya ambaci wannan rana suna alwaqi'a za mu ji sunayen nan gaba mai aukuwa ko mai afkuwa wal haqqa da mai tabbatuwa wal qari'a da mai kwakwata zuciya ko zukata wal rajifa da mai girgiza wasakha da kuma rana mai tsawa kai ai ko wannan ka baka ai ina ganin akwai matsala ko a ce ga ruji ga girgizan kasa ga kuma tsawa ga kuma kwankwasar zuciya tana raurawa ai ka fita hankali ya zaba to Allah ta'ala ya ambaci wannan yini da dukkan waɗannan sunaye wal adifa da kuma sunan makusanciya wal fazahul akbar da kuma firgici mafi girma wa yawmul hisab ya ambaci da suna ranar kididdigar aiki wa yawmul dini kuma ranar sakamako hisabi daban ko sannan me sakamako daban hisabi kayi kaza ranar kaza kai kaza ranar kaza kai kaza ana maka misali yanzu ga kyawun ayyukanka guda miliyan uku misali ga munana guda uku kaga ai shikenan ko kana tsarin ne haiwa kuma ka haɗu da Allah da kyakkyawan tauhidi da kaɗaita shi da bauta shikenan ka shi an gane to ana sa rai a wannan lokacin Allah zai maka rahama mun gane wannan to sakamakon da za a yi ma kuma a ce yanzu je ka wuta ko je ka aljanna shi ne addini kalmar addini a larabci tana da ma'anoni guda nawa na'am ma'anoni nawa ma'anoni guda biyu akwai al'amal da kuma aljaza al'amalu da mene aljaza shi yasa ki ta kamata dinu tudan me ma'anar wannan kama ta'mal tujara kamar yadda ka aikata haka za a yi ma sakamako jaza'an wifaqa sakamako ne daidai da irin aiki da mubawa shi yasa ibn abi dawud abubakar ibn abi dawud suleiman ibn ash'ab al-lisani a cikin mungumar sahabiya da yace wadin bi kitabillahi ay wa'mal bi kitabillahi was-sunan allati atat ar-rasulillahi tanju wa tarbahu dan haka wannan rana kenan yawmuddin ranar sakamako wal wa'd wal wa'd al-haqq haka nan ya ambaci wannan suna da alkawari na gaskiya a wata sura suratul anbiya ko a wani shafi kusa da ƙarshe wa qataraba al-wa'du al-haqq fa idha hiya shahisatun absar alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna ظالمين Allah ya ambaci wannan rana da wannan suna wa kulluha dukkanin waɗannan asma'un sunaye ne tadullu ala ala iwam sha'nihi wa shiddati hawlihi wadanda ke nuni zuwa ga tsananin girman sha'anin ranar alkiyama da tsananin tashin hankali wanda za a rika a wannan rana وما يلقاه الناس فيه من الشدائد والأحوال da irin abubuwa da mutane za su gamu da su na tsanani da tashin hankali wanda ba su taɓa ganin irinsa ba fa huwa yawmun wani yini ne wanda tashkhasu fihi al-absar idanu suke yin zuru-zuru ko ba shi ce ka idan shi yayi ne zuru-zuru yanzu aka ce mutum yayi zuru-zuru ne aka yi masa an tarke shi kenan ko eh an tarke shi kenan yanzu ba maganin manira an sa ka a loko ba ta inda za ka fita ana tuhumar ka ya akai kaza ya akai kaza to rana ne wanda idanu za su zuru zuru za su zazzaro ido zai raina fata a wannan rana wa taqiru al-qulub an amakiniha hatta tablugha al-hanabil rana ce wacce zuciyar da take nan kirji an gane zuciya ina take kirji nan to daga nan zuciyar za ta tashi ta dawo nan nan ne hanajir ko alhanjara nan jikin makogwaro zuciya za ta tashi daga nan ta dawo nan ya kake gani wajen bugawa ai kafin bugawa ne ba ɗan gani ba bugawa ne mai tsanani kamar yadda Allah ya bada labarin abin da ya sami sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa balaghat al-qulubu alhanajira zukata sun kawo zuwa makoshi saboda tashin hankalin da suka gani to balarabe ya faɗi wannan ya nuna maka tsananin tashin hankali ba wai ka je ka yi buga kaɗai ba a ko ina sai ya kaɗa hantarka ta kaɗa komai naka ya kaɗa zuciyarka ta rikice gaba ɗaya rana ce abubuwan da za su faru jama'a kamar da muke bayani a baya ɗan adam bai taɓa ganin tashin hankali irin wannan ba yanzu ana maganar yaƙi ne tsakanin tsakanin isra'ila da da iran ko tsananta ta hypersonic missile kuma shi ya je kawai zai bigi wani gini ya ji gargaza shi ko ya bata shi ko motoci ko wani wuri ko ya kashe wasu 'yan tsirarin mutane to tashi hankali ranar alkiyama ita duniyar ce gaba ɗayan ta Allah zai jijjige ta gaba ɗaya ita kanta ƙasar za a jijjige ta a girgije ta duk abin da ke shi ta zai fito ko gane ba idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza kasa girgiza wata wa akhrajatil ardu athqalaha idan kasa ta fitar da dukkanin nauye-nauyen da ke cikinta faƙalar insanu ma laha dan adam ya cika me yasa ne ta ne take fitar da waɗannan abubuwa Allah ta yawma idin a wannan ranar تحدث أخبارها ذات باير لبابانك بأن ربك أوحى لها سبب أبين كلمة أبني تولى رأس القيامة الله كتاب ليش أمك غالبا يوم يفر المرء من أخيه رانا شدا متم يجي غدوة لغوجمه daga ɗan uwansa ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko ubanku ɗaya ko uwanku ɗaya ko wani makamancin wannan an gane wannan an fahimta yawwa rana ce wacce za a sami ainihin wato wannan nau'i na ainihin wato tashin hankali saboda ne saboda wani abu ne wanda yake tabbatacce ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala me yasa mutum zai guje wa ɗan uwansa ana nuna maka ba magana kunciya hankali dama Allah ya faɗa mana fa idza nufikha bis-suri fala ansaba bainahum yawma id wa la yatasaalu idan aka yi busa a cikin kaho a wannan ranar babu wata dangantaka da za ta yi aiki tsakanin mutum da mutum tsakanin ɗa da mahaifi tsakanin ɗa da uwa tsakanin dan uwa da dan uwa tsakanin mata da miji tsakanin kani da wa ba maganin wani wane tambayi ina wane yake a hankali na kwance ne wannan an gane wannan amma a wannan ranar haka Allah ya faɗa kuma wala ya tafa alu ba ni tambayan kowa don kowa ba zan hada alai musa in ce a alai musa ina kake ina baiwa ina azkari alkari a alkari ina bukari ina ba wannan zance malam kowa ya kama hanya ya kai shi to shine yawma yafirru an-nabu min abihi wa ummihi wa abihi kai ko abin da zai raba ka da iyayen ka suka haife ka ai ba ka yi bane ko to aka ce wa ummihi wa abihi sannan wa sahibatihi wa bani da matarsa da kuma ƴaƴanta ka duba kauna da ke tsakanin ɗa da iyaye amma da kanka da ka gansu za ka san malam ka yi ɓadda tsawo kawai a nemi ka rasa su ma nema sai su gudu in sun ganka saboda mai ƙila akwai wani haƙƙin ka a wajensu ƙila akwai haƙƙin su a wajenka to kuma wannan baya hana Allah ya karɓi haƙƙin kowa ya biya kowa eh wannan tashi hankalin kowa sai ya same shi sai an ji an roƙa tukuni cewa a zo a yi misali sai ya ce to a zo a haye sara'i nan ma wasu ba za su kai inda za a yi hisabin ba za su zilmi a cikin ina wuce jahannama in an tsallaka sirari ta je inda za a tsaya a hisabi daga nan sai kuma a yi abin da za a yi wasu ma suka ce hisabin shi za a yi shi ne kafin ina kafin haye sirari duk wani arne dama shi ba ma zai je inda za a yi hisabin ba shi wasu ma da suke cewa sai an haye za a yi hisabin so in ka tashi alkiyama kamar da aiki bukhari da muslim suka nuna kawai Allah zai ce ina masu bautan cross da sai an ware da wa'idan nufusu zuwijat idan rayuka aka cakuɗa ta da juna ina taron masu shirka masu bautan shehinai ku yi nan masu bautan kabarbara ku yi nan masu bautan annabi isa ku yi nan masu bautan mala'iku ku yi nan masu bauta a annabi muhammadu ku yi nan in akwai su kowaye aka bauta wa annan ranar to da ba an ware su ba maganan wai a to kowane hali ke shi bane a kawai za ta mala'iku ku daure su ku ja su akan fuskokin su zuwa gidan wuta fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna ba za mu tsayar musu da awo ba a wannan ranar wa qadimna ila ma amilu min amalin فجعلناه هباء منثورا shi za ka dinga karanta alqur'ani da kyakkyawan nazari Allah ce wa annabi Muhammad ne wa ma aktharun nas walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ko da ka yi kwaɗayi na su yi imani ba za su yi imani ba kuma ka duba wa ma tas'aluhum alayhi min ajr ba wani dada za su biya ka ba a ce wanda ya shiga musuluncin nan sai ya biya naira miliyan kaza sai ya biya kaza sai ya bada toshi na kaza da kaza babu wannan in huwa illa dhikrun lil alamin ba komai bane face tunatarwa ne ga dukkan talibai a gaba sai Allah ya ƙara cewa wa ma yu'minu aktharuhum billah Allah yana gaya manzo Allah mafi yawan mutane ba sa yin imani da Allah illa wa hum mushrikuna face suna haɗa shi da wani auren bauta wani yana sane wani bai sani ba to wani can ji gaban Allah za a bambance an gane wannan Allah ka samu ya shi wa sahibatihi wa banihi da matarsa da kuma ƴaƴansa لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه kowane mutum a wannan ranar yana da sha'anin gabansa wanda ya riga ya wadatar da shi gaba da tambayan wani an gane wannan kwarai yawma takunu sama'u kalmuhli ku tuna Allah ce ranar da sama za ta zamto kamar narkakkiyar dalma dalma idan an laka ta ce zama kamar mai kamar mai ko haka Allah ya faɗa a sautar rahman fa'idan shakkati sama yayin da sama za ta tsage fakanat warjatan kaddihan za ta zamto kamar ruwan tagulla da kake iya gani wanda ke sankar da shi zama ya zama karfin sandarar abu haka sama za ta kamar ruwa haka Allah ya sa a nannaɗe ta kamar yadda ake nannaɗe littafi yawma naqwi samaa ka qayyi sijilli lil kutubi ko lil kitab ranar da za a nannaɗe sama irin nannaɗe wanda ake wa littafi kai ma na fita shi hankali dan adam akwai aiki a gabansa wa takunu aljibalu kal'ihni duwatsu za su zamto kamar ne kamar tatacciyar auduga yanzu auduga ko kuma gashi na tumaki idan ya zube a ƙasa yake zama abu ba tsako idan iska ta wuce ce mishi ɗai ɗai take mishi ta wargaza shi a haka kamar auduga ko to kamar haka duwatsu za su zama Allah ya ce wata ranar jibala kuma za ka ga duwatsu a wannan ranar tahsabuha jamidatan za ka ɗauka a daskara suke wa hiya tamurru marra sahab amma za ka ga suna tafiya irin tafiyar da hadari yake a sararin samaniya sun'a Allah alladhi atqana kulla shay to duwatsu za su zamto kamar ainihin wato a kaɗaɗɗiyar ainihin wato auduga الله أكبر ولا يسأل حميم حميما باب wani masoyi da yake tambayan abokinsa masoyinsa jama'a kun ji hamim shine abokinka na kud da kud wanda baka iya boye mar komai to ranan alkiyama shi ba zai tambayi ina kake ba wani hali kake ciki shi ma ba zai tambayi ya kake ba wani hali kake ciki ni Allah ta je kashin suratu menene suratu infitar aha yauma hmm ku kawo ta mana kuma ku tsare karatun ne ko ko bi tsoron ya kama ku ne tun yanzu hmm يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ranan da wata rai ba ta iya mallaka wa wata rai wani abu na amfani wal amru yawma idin lillahi dukkanin al'amari a wannan ranar yana da Allah shi kadai to kaji bacin kaji bacin jima wala yasalu hamimun hamima babu wani masoyi da zai tambayi abokinsa masoyi na kusa allati yubassarunahu ana nuna musu junansu an gani ma'ana kowa na ganin kowa a farfajin alkiyama ya waddu almujrim mai laifi a wannan ranan zai yi fatan law yaftadi min azabi yawma idin bi bani ko yawmi idin bi bani zai so a ce ina ma a wannan ranar zai iya fansar kansa daga azabar Allah ta hanyar bayar da ‘ya'yansa, wa sahibatihi wa akhihi kaji ma zai ƙara, sai ci in ma ‘ya'yana ba su isa ba, a haɗa da matata da kuma ɗan uwana. Mun ji nawa? Uku, wa fasilatihi da ta yi tuƙuwihi da danginsa waɗanda ke ba shi kariya a nan duniya, kakaftinsu tun daga na farkon sa na ƙarshensu. su. ya yarda ya ba da su don shi tsira daga azabar Allah a matsayin kun sadara ne ku fasilata hillati tuwihi kai saboda tsabar ma hauka da tashin hankali wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi zai so ma duk mutanen duniya ran ta kaf ya ba da su a matsayin kansa shi ne ya samu ya tsira daga ne azabar Allah amma zai tsira ba zai yiwu ba an gane to jama'a wannan kadai wallahi wa annan ya yi wuta duk yadda kake abuta da wani ya ja ka bace gabarin hanyar Allah ka saba wa Allah ka kibin Allah ka kin da'a ga Allah ka yi kaza ka yi kaza Allah yana ganin ka ya san me kake yi ya san abin da kuke kullawa ya san dukkanin komai so jira yake kawai lokacin ya faru inna rabbaka labil irsal ubangijin yana ina madakata yana jiran kowa kuma kowa ta wannan hanyar zai gangaro ko mautun thumma qabrun thumma hashrun ko har zuwa ainihin wato ƙarshe to a nan ake Allah ka san ki shawarar shi jama'a ku ji wal iman bi hadha al yawm yahmilu al insan yahmilu al insan ala al amali wal ihtiyaj lahu imani da wannan yini zai sa dan adam yayi kokari wajen yin yawaita yin aiki da kuma yin tanadi ya yin guzuri na musamman domin wannan rana an gane wannan kamar yadda ya zuwa hadisi ingantacce a nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wai shi mutane wane ne ya fi hankali za ka kamar yadda ya zuwa da ko wanda ya fi ne neman kuɗi ko kuwa ni ma na tambaya ne wai cikin mutane wa ya fi hankali haka ku yi min rana ayyun nasi akiyan cikin mutane wa ya fi kaifin hankali da wayo da kaifin basira wane ne shi aktharuhum lil maut dhikra mun ga da shi wani ya koya wanda da mutuwa yanzu wanda yake cewa nan da an jima zai mutu da Allah ya saba wa Allah zai bi sha'awar duniya zai yarda mutuwa ta same shi alhali yana aikata wani abu da fasikanci zai yarda ba zai yarda ba sannan da kuma wanda ya fi kowa yawan yin tattali da yin guziri na abin da zai biyo bayan mutuwa galibin mun ba mutuwa muke tsoro ba in yana mutuwa ne a zuwa shi ke kamar ya ka cire maka da shi kenan wannan wahalar zara ya riga ya wuce an gama sayyidina ali radiyallahu anhu cewa ke law anna idza mitna turikna lakana al-maut rahatan li kulli hayy inda a ce mu idan mun mutu za a kyale mu ne daga nan ba komai an huta yo ai da mutuwa ta zama hutu ga dukkanin rayuwa yace walakin na idza mitna bu'ithna sai dai mu idan mutu za a tashe mu wa nus'alu ba'du an kulli shay bayan nan za a tambaye mu game da komai shi ne wani mai hankali ya ce an haife ka ka zo duniya ba ka da komai sai ka zo ka tara komai ran da za ka mutu za a kai ka ba komai sannan kiyama za a tashi za a tashi ka maka hisabi akan komai in ya zama wannan ita ce karshen don Allah dan menene mutum ba zai haƙuri da Allah ba ko kuwa eh ka duba in sakamanka zafin nema ne ka samu kaza ka samu kaza na rantsa muku da Allah duk arzikin da kaga Allah ya baka ka samu ko to ta hanya ce dama Allah ya yi alkawarin arzikin kai sai dai ya rage naka in kai hakuri Allah zai baka shi ta hanyar halal in ka kasa hakuri kai gaggawa sai ka same shi ta hanyar haram kuma hisabin yana nan yana jiranka na halaliyan ma za a tambaye ka aina kasabahu wa fima anfaqa yaya kai ka tara yaya kai ka kashe za a tambaye ka game da wannan sai ka tanaji amsar da za ka baiwa Allah a wannan rana don haka imani da ranar alkiyama shi zai saya mutum ya yi aiki kuma domin mutum ya yi tanadi ya yi uzuri domin zuwan wannan lokaci yanzu kai da aka ce maka za ka tafi Legas sauran kwana goma kuma ka san cewa kai ne mai biyan kuɗin mota da kuɗin abinci da kuɗin ruwa da komai me za ka fara yi ban ji ba tanadi ka sai wannan ka aji ka wanke jakarka ka ɗebo kaya ka ninke ka sa duk abin da ka samu kana kirgawa yawwa na samu kaza kuɗin kaza kenan ko kana shirye-shirye to kaga to haka lahira ke zuwa jama'a haka lahira ke zuwa wanda bai tsaya ya aiki ba sai ran da mutuwa ta zo sai ya dinga cewa ya ubangiji abin da duniya hatta idza jaa ahadahum al-maut قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت مريم كما قال تعالى تبريز أن ملكك يشي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا duk wanda ya kasance yana fatan haɗuwa da ubangijinsa lami lafiya salin alin falyamal amalan saliha kun ji jama'a yayi aiki kuma aiki mai kyau da zan tambaye ku wani aiki ne aiki mai kyau na yarhamkumullah wani aiki ne mai kyau ɗaya ka yi ikhlasi amma ka sabawa abin da manzon Allah ya zo da shi Allah ne karba ko kuma ka yi aikin yadda manzon Allah ya ce a yi amma ka yi don wasu gani su yaba maka shi yasa maka ba suka ce da Allah ya ce ayyukum ahsanu amala suka ce shine aikin da ya sami ikhlasi sannan ya sami tsantsar bi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine amalan salihan kadai eh ka sani in ka karanta wannan ayan kai haka shi gani ya ayyuka suke eh kana yi ne don Allah eh ne don Allah kake yi amma sun dace da abin da manzon Allah ya zo da shi idan eh ka rabauta idan a'a ka halaka an gane wannan da kamar shin gyaran manzon Allah ga ku shirya duk wanda ya bid'a cin gyaran manzon Allah yake yi nuna yake manzon Allah to ai ga wani abu ma mai falala sai ba gaya wa mutane ba mu yanzu mun gano saboda haka za mu sai yo imana aikin sa haka yake nuna saboda zai bar mai can ya dauki wanne bar gurbi saboda mai ruɗu na duniya da kuma batarwan masu batarwa haka ake yi jama'a ko ba ka bane eh duk wanda ka ganshi akan wani abu to yana da hujjan wannan abin da yake ma dalla man dalla illa tahta hujjatahu haka malamai suka ce duk wanda ya kaga ya bata to bai bace ba sai karkashin hujjarsa in ka sami kirista ne zan bauta annabi Isa ya ce maka ai saboda shine kaza kaza shine ruhi mai tsarki shine kaza kai farka maka shirme da bankaura ko idan ka same hoton duwatsu zai ce maka saboda kaza saboda kaza haka ne idan ka same wanda ke bautawa mutane ko malamansa ko waliyansa ko ko ko ko duk zai baka dalili amma dai ko bai da karfi yana da wannan dalili to fa man kana yarju liqa'a rabbih duk wanda ke fatan haduwa da ubangijin salami lafiya falyamal amalan salihan to lallai ya aikata aiki kuma aikin na kwarai shine wanda ya cika waɗannan sharuɗa in za mu ƙara guda shine shar'i na shi ne ake zama an yi shi bisa imani dama ba imani sauran jinni ba su samuwa ko yau idan ruwa ne da ikhlasi kuma ko idan ruwa shi magana sai ya ba da manzo Allah yake shi dama asalin tushen ya riga ya rubuce kamar mutumin da zai gini ne sai ya fara daga bulu sai ya kawo min siminti a kafin sai a sa sai a hada sai su kudan suke mu gani zai zauna ko to shine gini akan iska Allah ka sani mai imani sannan ku zuwa la yushrik ga ka'ida ta biyu wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ya haɗa bautar Allah da bautan wani ɗaya daga cikin halittun Allah da ɗaya duk wanda yake so ya tsira a gaban Allah a ranar alkiyama kada ya kuskura aikin ka ya zama na kwarai shine zama ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar mun ji wannan sannan abu na biyu dole ka sami ikhlasi ka yi aikin don Allah kuma domin Allah shi yasa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ne yake cewa amantu billah wa bima jaa 'anillah 'ala maradillah wa amantu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi rasulillah 'ala marad rasulillah Imam Shafi'i yace nayi imani da Allah da abin da Allah ya aiko mana ya zo mana na wahayi a bisa yadda Allah yake so sannan yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi a bisa tsarin da manzon Allah kuma yake so a yi kai ma addu'a ce fa sahabi ya saba ba fa sako yayi ba ya ma sa kalmar da tafi dacewa da wannan abin ne amma manzon Allah ya ce shi a'a ko ma dai ka faɗi abin da koya maka addu'ar kwanciya bacci ce ya koya albarra ibn adi shi ka zo bacci ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت da yace manzo Allah bari mai mita kaje da yazo yace wa bi rasulika alladhi arsalta sai ga ce a a ni ban ce maka ka wa bi nabiyika to kaji kai mai kiran salatai mai kiran menene kaza da kaza kaji abinda manzo Allah shi da sahabbai suna da wayo kuma su fahimci addini a daidai suka ce ya rasulullah mun san yadda za mu yi maka sallama yaya za mu yi ma salati mun zalla ce in kun tashi za ku yi ƙulu ku ce kaga zai iya koyar ko bai koyar ba to yanzu wani shaka sha kawai ya ji daɗin fanka kawai ce wai ai wata salatin da wani ya gano a mafarki ta fi ta manzo Allah to in ka bi daga cikin nawafilul islam ashara abubuwan da ke wawar musulunci guda goma akwai wannan shi shine nuna cewa wata shari'a ta fi ta manzon Allah nuna akwai wani addinin da ya fi na annabi wallahi kamar musulunci ko kuma ma daidai yake na annabi iri ɗaya ne kan kan kan na ma kabar ne kabar musulunci jama'a mun gane wannan Allah ta shirya da mu to don haka wannan kenan wani shi aya karshe a sauran kafi aya ta dari da goma wa qala ta'ala haka nan Allah madaukake yace wasta'inu bis sabri was salah kun nemi taimako da yin haƙuri da yin sallah eh ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin mene yin haƙuri da kuma yin sallah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in lalle wannan al'amari ne mai girma amma sai ga masu kankan da kai yanzu wani yana ji ko da muke zancen nan bai yi magarba ba ko ko a saboda ne shi ba zai iya yin haƙuri akan bin Allah ba to hatta shi bin Allah sai Allah ya taimake ka zaka iya shi ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta gare ka kadai muke mai muke neman taimako in tsarin kenan don haka kai a karan kanka ba za ka iya bin Allah ba sai in Allah ya taimake ka sai in Allah ya shirya da kai yaya za ka tabbata miki shari'a ne ka sami waɗanda ka tabbatar suna tsoron Allah kuma suna bauta wa Allah a bisa tsarin da yake so sai ka zama tare da su Allah ce wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta kun ji Allah ce manzo Allah wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi ka haƙurƙurtar da kanka tare da waɗannan da suke ambaton Allah safiya da mace yuriduna wajha suna neman fuskar Allah wala ta'du aynaka anhum kada ka kawar da kanka gabarin su turidu zinatul hayati dunya kana son wani abu na kawa na rayuwar duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina sannan kada ka bi wanda muka rafkanar da zuciyar shi gabarin ambaton mu wattaba hawahu yabi son zuciyarsa wa kana amruhu furqa al'amarin zai zama a tabarbare kada ka zama haka imam mun gane wannan don haka Allah ta'ala ya ce wasta'inu bis sabri sala ku nemi taimako ta hanyar yin haƙuri da kuma yin sallah wa innaha lakabiratun lalle wannan lakabiratun abu ne babba mai girma illa ala al-khashi'ina sai ga masu kankan da kai ga Allah wani da an ce zuwa ai kaza na ibada sai ka hankali ya tashi wallahi ma ko sallah da ake yi wanda zara an karanta aya biyar sai fara cewa kai fadan tsaki a cikin rashi kai wallahi akwai masu ba ba ya ma ya gama sallah ya manta da maganar ba to sai ce wallahi bayan ciwo yake amma ya gama sallah zai yi waje tsaya ya hirin awa daya yanzu me yake me wanda ke nuna jama'a wannan zahira ce ta babu imani alama ce karara ta raunin imani kuma gane ba kwarai to duk wani aikin alheri kuma jama'a ka yi in je kaga ana yi kana jin kana yin baya baya kana jin gaskiya ni kaza gaskiya ni kaza a saka matsala ka je ka je a duba maka imaninka ka je likitoci su dan baje imanin naka ko a sa mai canjin project Allah mana a yi maka ainihin wato mene yauwa a yi maka a sa maka cran shaft a sa maka me sun wannan abu iblok ɗin da a maka fistin da ringi malam a yi sabon juye suka ji ka zama zan-zan Allah malam zan-zan ka taka inda ka iya taka ba inda zai lalace sai ya kai ka inda zaka me yasa ka jama'a saboda imani imani da kake gani wallahi yana kodewa in kai bautan Allah kai bautan Allah shedan ya zo dan gegeye ka ta gefe gefe yayi nan yayi nan ya can da kai to ana nan sai a samu ta matsala sai imani ko sai ya damu inda yana haske sai ya kode sai zanto in da za a iya za a iya ganin mutum a wannan hasken sai zama ya zama dishi dishi wa ya faɗi wannan annabi muhammad zuwa Allah ce innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb imani yana kodewa a cikin zuciyar ɗayanku irin yadda riga take kodewa Allah ya da riga ta kode in aka haka ne zai faru sai ka ji ta ta yi ta yagi to haka ne wanda ko imanin da ya kode da zarar an ce maka ga wata yar hanya wata yar dabara me zai yi sai ya bi sai ya sulale ya bi bata shi ke ne ya halaka sai bazo Allah ce fas'alillaha an yujaddida al-iman fi qulubikum ku dinga roƙon Allah ya sabunta imani a cikin zukatanku Allah sabunta imani a cikin zukatan mu allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda suke da yaqini nan adhannu bi ma'anar yaqin allazina yadhunnuna sune waɗanda suke da tabbacin cewa annahum mulaqu rabbihim tabbat za su sadu da ubangijin su wa annahum ilayhi raji'una kuma lallai su masu komawa ne gare shi وقال تعالى هكذا الله يشي yufuna bin nadin su mutanen kirki suna cika alwashi da suka yi wani alkawari da suka yi wa Allah da wani aikin alheri da za su cika shi wa yakhafuna yawman suna jin tsoron wani yini wanda kana shawquhu mustatiran wanda sharrin sa ya kasance mai hauhawa mai yaduwa ko mai hauhawa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi kuma suna ciyar da abinci ala hubbihi abisa suna son shi abincin da suka bada ne ba wai yayi yani bane ba wai an rasa yadda za a yi da shi bane a'a suna so su ci amma suka hana kansu da abin da ransu yake so suka bada domin Allah shine ala hubbihi suka ba wa ne miskinan talaka wa yatiman da maraya wa asira da wa da wanda aka kama matsayin gurfinan yaki sai Allah ce inna nakhafu min rabbina wa inna ma nut'imukum liwajhillah kuma in sun bada su bada na gode ki amana kaje inna ma nut'imukum liwajhillah kadai muna ciyar da ku ne domin neman fuskar Allah don Allah ya gani ya yaba kuma ya karba la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma buƙatar ku yi mana wani sakamako ku biya mu ka san wani in kai in ya baka kyauta yau to la ka biya shi ko gani yawwa sai ran da ya dauko ya baka zakka gobe da za ga mutum shi ta lalace akan hanya in baka zo an tura da kai ba zai ce za ka sani yanzu kaman wani in iya ɗaukan kaza in bashi amma ni ya ganni in ya katse ka san kaza ko ba ka bane to shine ai jazani ko kuma ka bayar amma kana so dole sai an taso takalan ta Kano an zo amma godiya wani in ya baka in baka cin kako ya zo ba bin da yadda da yana shekara biyu zama zai ba za ka kalis ba you will not make the bid ba za a same ka ciki ba saboda ne ka yi rashin ɗa'a ko ba haka bane yawwa manzo Allah ne da ya faɗa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu yana cikin al-qalb al-mufrad ko man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu wanda ya muku wani abu da kyautatawa to ku biya shi ku sakanka mishi da abin da ya baku fa in lam tajidu ma tukafi'unahu in ba ku sami abin da za ku biya shi da shi ba fad'u lahu ku yi masa addu'a manzo Allah ce ku tamar addu'a har sai ya ji a ransa cewa lallai kad ka ka a cikin ku biya shi amma in ba ya maka ba fa na'am in ba maka ba sai ka hakura inna man yut'imukum wajhi la la yurid minkum jazaan fa mu bukata wani sakamako a wurin ku wala shukuran ko kuma ainihin wato godiya inna nakhafu min rabbina suka ce mu muna jin tsoro daga wurin ubangijin mu yauman wani yini da abusan me sanya fuskoki su daddaure fuskoki su daddaure malam kaga fuska ba alluri kamfanewa kuma wani ne wanda yake mai tsannin gaske Allah ka sani mana imanin me Allah ya gaba da cewa fa waqahu Allah sharra dhalika al-yawm sai Allah ya tsare su tsanani da sharri na wannan rana walaqahum nadratan wa surura sai ya hada su da nadratan hasken fuska wa sururan da farin ciki ai kasan zai wahala da dukkan mutum tana annuri ya zama zuciyar ba ne ba annashuwa amma da kaji an ce abusan kam barira ko wai karata kama kunama abusan kam za ga baka hausa ne sai ta kami kai Allah ya abusan kam da biyar ba kai da kaji an ce abusan larabci ne ba kan shi larabci na zuwa da wani irin tsari ba in kana karanta larabawa duk surar da kaji Allah ya saukar da ita da wasu irin zafi zafi to ka gane Allah ya saukar da su a cikin fushi irin su alhaqah aka daga jin qah kasan ba lafiya alqari'ah aka daga jin wannan kasan akwai zafi tabbat kaga ta harafin shidda ne ba harafin shidda ne ta harafin shidda ne in ka koma qa harafin shidda ne alhaqa gashi an ja madda shi yasa ka ce kazzabat thamud wa 'ad bil qari'a to ka je ka duba irin wannan surorin da Allah ya sauka irin wannan yanayi hatta irin irin su sautin muddassir ka ji da Allah ke zancen ya yi muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur aka dinga yi aka dinga yi innahu fakkara wa qaddar ka ji da fa qutila kaifa qaddar ثم قتل كيف قدر haka malaman su suka faɗa shi wannan an so kada shi fushin Allah ne ana ba ana maka bayani shi yasa Allah ya ce fa qala in hadha illa sihrun in hadha illa qawl al bashar lati sa uslihi saqar ba ji jahannama ba a'a saqar ita ma ka waqaf ka ga da wutan saqar wa ma adraka ma saqar ce la tubqi ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر الله تفنجي كوامش دين هكا ولقاهم نظرة وسرورا التي هدا سدى نظرة حتى ينفسك وسرورا دكما فريتك دكما شرحا الله تفنجي لن يجي كما تنسى ثم تشمل كما في الإيمان بهذا الذي يحمل على الثبات عند لقاء الأعداء والصبر على الشدائد كم الله تعالى يسمى الجماعة يقولي كافرنا من يا جماعة أن تنديش سناها كي سبو لآية قرآنية إن بفهمشي سبا بقى فهمتك رسول سيكو الله تعالى يسلم الآخرة الدنيا الآخرة الله من أرغم خيمة الدين على الغيب أبننا كرنت يا زمديني الله تعالى يسلم الآخرة wani yunkuri Allah ta'ala ya gafarta mani da ku baki daya bukatun da kai Allah ta'ala ka biya mana اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بوجهك أن أن أن, أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الرياء والسمعه نعوذ بك من الرياء والسمعه نعوذ بك من الرياء والسمعه نعوذ بك ان نبتغي بعلمنا واعمالنا وجه غيرك وجواك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته